ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لا يو الحميد تقص قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 439 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci cikin wannan jami'a muna karatu cikin littafin Allah alkur'ani mai girma a irin wannan lokuta a wannan wata mai alhurma muna karatu cikin alkur'ani mai girma kuma suratul tauba mun tsaya karatun da ya gabata aya ta goma. za mu ci gaba daga aya ta ɗari da goma sha ɗaya cikin suratul tauba insha Allah kafin nan ga tambayoyin da aka turo wannan bayan ya yi sallama ya ce ka yi bayani akan sallar isha wadda ka ce lokacinta yana farawa ne daga ƙarfe bakwai da arba'in da biyar daidai tumala masallacin anguwarmu suna sallah kafin da talatin da biyar daga ran da kai magana na musu magana sai suka dawo sallah karfe bakwai da arba'in daidai shin ya halatta in bi su sallah ko kuma sai na jira lokacin bakwai da arba'in da biyar chief kafin na yi wannan tambayar tana da alaƙa da ta biye da ita shi ma ya ce malam game da bayan ya yi sallama malam game da magana da kai a kwanakin baya game da time na sallar isha karfe bakwai da arba'in da hudu shine lokacin a shine lokaci na, na shiga sallar gashi dukkanin masallatai na unguwarmu sukan shiga karfe bakwai da rabi ne jin hakan da kuma bayanin da kai na matsalolin da ke ciki ya sa bayan mun yi sallah a wannan rana na miƙe na yi nasiha da tunatarwa game da lokacin amma sai limamin da sauran mutane suka ce su ba haka ba ne ba haka bane hujjar su wai ita ce lokacin sallar isha yana farawa ne daga zarar shafa'i ma'ana shafaƙi ya ɓace shine farkon lokacin ba sai bakwai da arba'in da hudu ya yi ba malam tambaya ta a nan ya ce ita ce na ɗaya shin zan iya jinkirtawa sai bakwai da arba'in da hudu ta yi na yi sallah a na yi sallala ni kadai na biyu shine yaya matsayin bin su jam'i yake na uku zan iya tara wata jama'a mu yi sallar jam'i daga baya na hudu ko yaya dace mu yi waɗannan duka tambayoyi ne masu alaƙa da juna wanda suke magana akan lokutan sallah wato a tambaya ta biyu da da kaje ba kai ne ka miƙe kai nasiha din ba wataƙila da ya fi tasiri da liman din kawai ka samu shi kadai ka gaya masa in ka gamsar da shi insha Allah ta'ala shi in yayi bayani kawai sai a sai a tafi cikin sauki ya fi a ce da kai ne ka miƙe saboda yawanci mutane in sun saba da abu kafin a kau da su a kai suna shan wahala amma duk abin da yake shine a ƙa'ida ta tauhidi in ana magana akan aƙida ko tauhidi wannan ba sassauci ko misƙala zarrati in ana magana akan ibada cewa ga Allah ya shar'anta yadda za a yi ta ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta na ma ba sassauci ko kaɗan duk yadda kai sabanin yadda Allah ya tsara ibada ta zama mutum tasa ta kansa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul kowa yayi irin nasa kawai ba irin yadda Allah ya ce ai ba to ya zama nasa saboda muhimmancin nuna lokaci sai da mala'ika jibrilu ya sauko daga sama ya limanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Uqbah ibn Amir yake faɗa radiyallahu anhu ya limance shi a lokacin farko azhar na shiga kawai yace tashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai suka yi sallan azhar sai ya tafi la'asar na shiga sai ce tashi sai tashi sai suka yi sallan la'asar magariba rana na faduwa yayi isha shafaqi na bacewa lokacin tana yi yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tashi suka yi sallah asuba daga alfijir yake to yace ya tashi suka yi sallah washe gari sai sake saukowa mala'ika jibrilu bai zo ba sai dabdala azahar za ta fita mana ya ja lokaci har ƙarshen lokacin azahar sannan ya ce masa tashi suka yi sallah la'asar ma haka isha haka magariba dama yawanci lokacin ta kaɗan ne magariba haka isha haka asuba haka sai ce masa alwaktu ma bai na hazainil wakatai lokacin sallah shine lokaci da yake tsakanin lokacin da mun fara da lokacin da ya kare wannan shari'a ce an mala'ika jibril ne ya sauko ya nuna don haka Allah subhanahu wataala ya ce aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wannan sune lokutan sallah guda biyar Allah subhanahu wataala ya ambace su an tsa lokaci kowace kuma yace inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta abinda ba a gane ba shine a ƙasan nan shugabanninmu da Allah ya karɓi rayuwarsu Allah ya gafarta musu su ne su sardauna da sheikh abubakar mahmud gumi da wasu sauran shugabanni sun haɗu suka yi ittifaki suka duba kwanan da ake tabbatar mana da wannan daga sheikh hamza cewa suka duba gaba ɗaya tsawon shekara lokacin sallan azahar a Najeriya yana iya canjawa daga lokaci zuwa lokaci wani sa'i zaka ga ko yanzu innan karfe 12 da rabi wani sa'i karfe karfe 12 da 28 kai wani sa'i karfe 12 da 18 sai ka samu azahar ta yi wani sa'i kuma sai karfe 12 da 40 wani sa'i sai 12 da 45 lokacin yana canjawa sai suka yi ittifaki tsawon shekara gaba ɗaya da tsawon yanayi da ake shiga a najeriya a zahar ba za ta taɓa yin ƙasa da ƙarfe biyu ba sai suka ce kawai ƙarfe biyu shine lokacin sallar azhar sallar la'asar wata ran sai ƙarfe hudu saura minti biyar mafiya yawa shekara har ta ƙare da wuya ka samu ya wuce ƙarfe hudu da hamsin da bakwai ko a yanzu dinan da wuya ma'ana baya wuce karfe hudu sai suka ce lokacin la'asar kawai karfe hudu lokacin magariba in rana ta fadi lokacin isha suka duba suka ga cewa yawanci baya wuce ko ya kai karfe takwas tsawon shekara a kowane irin yanayi sai suka ce lokacin isha karfe takwas asuba in alfijir ya keto shi za ka ga kofan masallatan kofan sarakuna a iyayen da ka sani za ka samu karfe biyu ake sallan azahar karfe hudu ake sallan la'asar karfe takwas ake sallan isha saboda mai sun yi itibaki saboda wannan lokacin ba zai taɓa yin ƙasa da lokaci ba da ka jira ya yi ƙasa da lokaci ai da ka tsaya ka yi gaggawa ya ƙasa da lokaci wanda ka jira lokacin ya ja so da ka suka yi wannan itibaki wasu da ba su san wannan hikimar ba a yau in suka ji an kira sallah karfe hudu ya kaje kaji masallacin gargajiya wai kana jifan su da cewa masallacin gargajiya alhali istihadi ne na bayin Allah Allah ya gafarta musu suka yi wannan wai don kar in ku wata ran aka ce ma karfe hudu saura minti goma wata ran aka dawo aka ce hudu da uku da rabi wani sa'i zaka samu la'asar tana faruwa daga uku da ashirin da bakwai kai wani sa'i la'asar tana shiga daga uku da karfe a uku da minti goma sha bakwai a tsawon shekara to wani ta wani sa'i kace musu karfe 3 da 17 mu dawo sallar la'asar wani sa'i kuma kace sai karfe 3 da 40 wani sa'i yanzu kaga sai 3 da 35 la'asar take shiga to sai suka ce kawai ayi ittifaki kawai a sashi karfe 4 to wannan shine hikimar da suka yi saboda me saboda mahimmancin lokaci kar a yi lokaci bai yi ba gwanda lokacin ya shiga koda ya yi tsayi wannan ya fi sauki don haka duk yadda za a yi in an yi sallah lokaci bai yi ba sallar ba ta yi ba wannan shine nassin alqur'ani yake tabbatarwa bayanin malamai masu tafsiri suka tabbatar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar don haka mutane in kawai mu dai aikin mu faɗa muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyan ta zamo kuka gaba da nasaran mai da mai da nadaman mai kin gaskiya shine kawai magana haka aiki shine faɗa in an yi aiki shikenan in ba a yi ba shikenan wannan shine nassi abinda malamai suke kai abinda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar buyan shafakin ne ai ake maganan yanzu yake farawa daga karfe bakwai yau karfe bakwai da arba'in da uku insha Allah buyan shafakin kenan ba kuma wai sai da ramadan ya zo ne masallacin angomu ba sai da ramadan ya zo ne suka fara wannan abun ba a tsawon shekara gaba ɗaya haka ake tafiya kullum in lokaci ya canja wata ran a ƙara minti biyar wata ran a rage minti biyar tsawon shekara masallacin angomu haka na ga ladanin suke yi so da haka da wannan abu muke tafiya da ikon Allah ladanin Allah saka musu da alkhairi saboda haka wannan shine gaskiya yawa in ana ga mutum kowa zai yanda ya ga dama duk sai mun taru kawai tukunna za a gane ranar gaskiya yan wata bulan sara'ir kenan yawa ranar tashin alƙiyama amma wai don ka gyara ka jira iya abin da zamu faɗa kenan in an faman sha fali umin faman sha kuma fali ya'aba yawa faman sha fali ya'aba wanda ya ga dama kuma ya ga cewa baya su shikenan haka abun yake wallahu ta'ala alam amma duk sallar da aka yi ta kafin lokaci yayi ko da minti ɗaya ne aka yi takbiratul ihram a wajen lokaci kafin ayi raka'o'i uku lokacin ya shiga sallar ba ta yi ba wannan shine abun da malamai suke kai don haka a duba a gani wallahu ta'ala alam maganar cewa shin zaka ware wasu jama'a ku yi sallah ko kuma a'a ya za ku yi gaskiya wannan ba dama in ce ma ka ware wasu jama'a Allah Allah ya tsawaye Allah ya tsawaye kai dai abin da zan ce ma shine a daidaita lokaci a yi sallah akan lokaci yawa wallahu ta'ala ala wannan kuma bayan ta yi sallama ta ce malam ina da tambaya ne akan aure na kamar yadda ta rubuta ta ce saki ɗaya ya taɓa shiga tsakaninta da mijinta tana lafazi da kanta ta ce tsakanina da mijina bayan kusan shekara ɗaya da faruwan hakan sai muka samu saɓani har na bar gidan har na bar gidan a yau rige ni da kayana kamar yadda ta rubuta a waje na yi kusan wata biyu ko magana bai taɓa shiga tsakanina da shi ba mana bai taɓa shiga tsakaninmu ba dama ina makaranta a nan har na koma gida wato garinmu da aka yi hutu bayan na koma ne sai ya kira ni a waya sai yake faɗa min ya sake ni sai kuma ya tattara kayana na gidan shi ya tura min har gidanmu sauran saurin da suka rage kuma ya ce ya bani notice in zo in kwashe sai bayan kusan watanni shida da faruwan hakan yanzu yake haɗa ni da mutane wai ba mu rabu ba don allah malam ya wannan auren yake akwai ne ko babu to a ɓangaren a Najeriya a arewa a Najeriya a arewa inda musulmai suke da yawa gamunan a nan ne kawai za ka ji ana wasa da aure irin wannan wasan wai abinda ta faɗa ka duba in dai har haka ne bayan wata biyu baya mata magana ba komai sannan sai ta waya ya ce mata ya sake ta aure ba ba fa ta waya aka daura wurin ba kuma taruwa aka yi da muhimman mutane aka tuttura tukunna aka ce an bayar aka ce an yi kaza aka zo aka yi aure amma aka kare da wannan to wannan in dai har gaskiya ne wato akwai babban laifi da zalunci Allah ya kiyaye amma maganan cewa auren akwai shi ko babu shi wani ai bayani kika yi kawai a dan takarda wanda aure ya fi karfin wannan yawa wane ne in ce akwai shi ko babu shi ban isa ba wannan wani abu ne wanda sai kin samu waliyanki kun yi bayani da wakilansa ko shi kansa an yi bayani malamai na angonku ko na garinku su duba shari'a su san cewa auren akwai shi ko babu shi da yawa mata in har saki ya faru to kawai za su rinka tafiya ne wane ya sake ni eh ya sake ni ya ci mutunci na yayi kaza yayi kaza amma ba za ta ce nayi masa kaza nayi masa kaza sai ya sake ni ba ba za ta faɗa mana da dangin mata da matar duk za su gama gari da yawo wane ya sake ni wane bai da mutunci wane ya ci mutunci na wane yayi kaza amma da danginta da ita babu mai zama ya ce haƙiƙanin gaskiya da ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ne sai ya sake ta ba mai faɗan wannan yawanci da wuya to saboda haka wannan bayani ne kika yi yawa sai muka tausaya in gaskiya kika faɗa wannan abun da ya bai dace ba amma magana akwai aure ko babu shi wannan ba mu sani ba sai in kun zauna kun yi bayani yayi bayanin sai kin yi bayanin ki waliyai suna nan malamai suna nan wanda su san shari'a su bayyana muku abun da yake na hakikanin gaskiya amma aure ya zama abun wasa a wannan abunan din namu wanda duk ya auri mata da nufin ya sake ta ko tozarta ta Allah subhanahu wataala ya sani kuma Allah zai bi kadunta sannan ba zai ji daɗi ba a duniya ba zai ji daɗi ba a lahira duk wanda saki ya zama dole a kansa ya tabbata tsakaninsa da Allah a shari'ar Allah ya cancanci a shari'ar Allah a ce wannan sakin ya faru amma duk wanda ba shari'ar Allah ya bi ba kawai sakewa yi ko don bukatarsa ko don damuwarsa ko don tunaninsa ko don yana ga zai iya yin wani aure wallahi Allah subhanahu wataala zai bi kadu matar da ya saki kuma Allah zai masa hisabi ranar tashin alkiyama saboda haka abun yake amma mun dauki aure abun wasa anan kawai ya kawai sai rijididididi a ya yi sake ta a ya dawo da ita a ya yi menene a a kaza kaza da wanda ya sani da wanda bai sani ba da wanda yake da alaka da wanda bai da alaka fa fa fa fa fa ai ta surutu ba gaira ba dalili ba a san hakikanin gaskiya ba to wannan Allah subhanahu wataala kiyaye wannan bayan yayi sallama yace a lokaci ya cika insha Allah ta'ala ina ga zamu ci gaba da karatu sauran tambayoyin sai in Allah ya samu na raye gobe za a karanta muna fata Allah ya samu dace wallahu a'lam za mu ci gaba da karatu ne aya ta 111 cikin suratul tauba muna fata Allah ya ce mu kiyo
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya yi ciniki da muminai su ba da ransu gaba ɗaya domin Allah ka zama inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin mutum ya zama musulmi cikakken musulmi mumini cikakken mumini ya yarda da Allah ba shi da tsarinsa sai tsarin Allah subhanahu wata'ala in kai wannan Allah ya yi ciniki wa amwalahum Allah ya yi cinikin dukiyoyin muminai musulmai Allah ya yi cinikin dukiyoyinsu su bashi su bayar ma'ana su yi aiki da dukiyoyinsu domin Allah kar mutum ya aiki da dukiyoyinsa don fasadi don barna don fasikanci don wasu abubuwa a'a ya yi aiki da dukiyoyinsa wajen ɗaukaka addinin Allah wajen taimakon gajiyayyu wajen ciyarwa fi sabilillah wajen yin abin da ya dace in mutum ya yi wannan Allah ya sayi rayuwarsa Allah ya sayi dukiyarsa bi anna lahumul janna ya ba su aljanna ya karbi wancan abu malamai suka ce kai rabihal tijara wannan kasuwanci tayi tayi tayi ka tayi riba ka ba da ranka ka ba da dukiyarka kadai amma ce aljanna gingiringim aka ba mutum mutum wanda ya wannan yayi riba Allah ya samu dace Allah ce yuqatiluna fi sabilillah mumunai suna yaƙi don ɗaukar kalmar Allah cikin tafarkin Allah fa yaqtuluna suna kashe kafirai wa yuqtaluna wani sai ana kashe su suna shahada sun ba da rayuwarsu kenan domin Allah subhanahu wata'ala Allah ya yi alkawarin ya ba su aljanna a madadin wannan rayuwa da suka bayar domin Allah Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu yace ya Rasulullah ishtarit lana imana sharadi menene sharuda na wannan kasuwanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya abdullah ibn rawaha yace ishtarit lillah ko li rabbika wa li nafsi kai mana sharadi menene muke ake son mu cika na sharuda tsakanin mu da Allah menene ake son mu cika na sharuda wajen haƙoƙinka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace sharudan da ake so ku cika na Allah subhanahu wataala shine an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ku bauta Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa sannan sharuɗan da ya kamata ku kula da shi game da ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shine ku hana ni abin da kuke so ku hana kanku shi ma'ana mutuncin ku ku kare mutunci na kamar da kuke so kare mutuncin kanku sannan ku bi ni sau da ƙafa Abdullah ibn Rawaha yace yanzu muka yi wannan shikenan sai menene za a bamu yace in kuka yi wannan Allah ya ba ku aljanna yace ta lalle riba ta mun ci riba ya rasulullah mun yarda da wannan kasuwanci shine Allah ke bayyanawa inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan wannan alƙawari ne Allah ya dora wa kansa da kansa subhanahu wa ta'ala ba wanda ya dora masa wannan ya zama wajibi ga wani ya wajabta masa babu shi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun la mu'aqqiba li hukmi Allah ba a iya dora masa wani abu ya zama dole a kansa a wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi Allah subhanahu wataala shi ya dora wa kansa wa'adan alaihi haqqan fi tawrat alƙawari ne na gaskiya Allah ya dora wa kansa a cikin at-taura Allah ya bayyana wal injili Allah ya bayyana a cikin linjila wal qur'an wannan alƙawari Allah ya bayyana cikin alƙur'ani don kasancewa alƙawarin gaskiya ne daga Allah ne duk muhimman littattafan da Allah ya saukar Allah ya bayyana wannan alƙawari a cikin su Allah ce wa man aufa bi ahdihi min Allah wane ne wanda yake cika alkawari ya kai Allah cika alkawari babu duk wani mutum yana iya ma alkawari komin gaskiyarsa da kokarinsa da himmarsa da son riko da amana da cika alkawari wani sa yayi alkawarin zai baka kaza kawai sai aka yi rashin sa'a wannan kuɗin sai bai samu ba kaga dole alkawari ya canja wani ma zai iya zuwa neman bashi don ya cika alkawarin da ya je neman bashin ma bai samu ba kaga sai hakuri kenan to amma Allah in yayi alkawari komin rintsi sai ya cika alkawari ba abin da zai hana shi domin ya wadatu taskan sama da ƙasa gaba daya hannun suke in alkawarin dukiya ya ma sunan sama alkawarin ya cika in alkawarin shiga aljanna ne sunan alkawarin ya cika alkawarin kuɗi ya maka alkawarin ya cika alkawarin za ka yi mulki sunan sa ya cika in kaga bai cika ba lokacin bai yi bane kawai kai ta takara kana faduwa in alkawarin yayi wallahi sai ka zama mai mulki saboda alkawari ne na Allah kai ta takara kana faduwa karka damu in dai akwai alƙawarin Allah in ba alƙawarin Allah kuma ka rinka faduwa ke Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man awfa bi ahdihi min Allah wa ya kai Allah cika alƙawari a ce an yi alƙawari an cika ba mai yin wannan irin na Allah subhanahu wata'ala Allah ta fastabashiru bi bai'ikum alladhi bay'atum albishirinku da tinikin da kuka zaba kasuwancin da kuka zaba cewa za ku yi albishirinku da wannan kasuwanci shine kasuwanci tsakaninku da Allah in dai Allah ya ce mu yi kaza mun yadda za mu yi kai in dai kun yadda da wannan albishirinku da wannan kasuwanci duk wani mutum da zai ce ma zo mu yi kasuwanci zo mu yi kaza zo mu yi kaza zo mu yi kaza wata rana in ba a yi sa'a ba sai an ji ku kuna kai ruwa rana amma Allah subhanahu wata'ala in ya ce ma zo kai kaza zan maka kaza i kaza ma zan maka kaza wallahi in ka zaɓi wannan kasuwancin kai albishirinka da wannan kasuwanci cikinta gaba ɗaya riba ne babu asara Allah ka azurta mu da wannan kasuwanci Allah ce wa zalika huwal fawzul azim samun aljanna wa zalika wato shiga aljanna huwa al-fawzul azim shine rabo mai girma duk wani abun da ake ji a duniya ina ba rabo bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari wata rana sabai suka ga yayi haka kamar zai zaburo gaba can an jima kuma suka ga yayi baya kamar zai fadi ta baya suka ce ya rasulullah yau kana kan minbarin nan mun ga ka zaburo ka yiwo gaba mun ga ka ja da baya ka razana yace lokacin da kuka na zaburo na yiwo gaban nan kamar na kai hannu yace aljanna na gani ra'aitul jannata wan nar naga aljanna naga wuta a matsaya ta din nan da kuke gani da naga aljanna na gani imomin cikin ta kai abun ya bani sha'awa sai da na ban ankara ba na zaburo kamar zan ɗiba na ce yace da Allah ya bani ika iko na ɗebo wallahi da ku mumine da kun ci wannan ni'ima ne tun a duniya so da tsabar abun da ya gani sai da yi sha'awa ya manta ma a duniya yi yace can an yi ma kuka ga na ja da baya wuta na gani yace lokacin da naga aljanna wallahi ma ra'aytul khairal mahd ban taba ganin alkhairi tsantsa a ce ga alkhairi tsantsa babu sharri ko kadan a cikin sa ba sai aljanna da naga wuta sai da na razana na ja da baya gani ne kamar za ta lashi fiska na ya manta a duniya yake saboda bala'in da ya gani yace ma ra'aytul sharral mahd ban taba ganin sharri tsantsa irin abin da na gani yau ba shine lokacin da naga gidan wuta shi yasa wanda ya samu aljanna ya rabauta Allah ka samu aljanna da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu Allah hada mu cikin aljanna na
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
malamai suka ce muminan da Allah ya faɗa cewa ya sayi abunsu da rayuwarsu da dukiyoyinsu ya ba su aljanna a madadin abun da ya karɓa nasu malamai suka ce wannan su ne sifofinsu aka faɗi a cikin wannan aya muminai na ƙwarai su ne wadda Allah ya ce a ta'ibuna masu yawan tuba daga zunubansu yawanci kowa yana iya yin kuskure amma mafi alkhairin kuskure shine tuba bayan kuskure in kai kuskure ka tuba amma kar ka yi ganganci ka saba wa Allah da gangan a saba wa Allah bai dace ba amma in mutum ya yi kuskure bai sani ba ko kuma a'a abu ya rinjaye shi bai ankara ba ya yi kuskure ya saba wa Allah to ya tuba ya yawaita istighfari ya yawaita tuba in ku haƙƙin wani ne ya mairo mai shi haƙƙinsa at-ta'ibuna masu tuba at-tauba shine al-inaba ar-ruju' at-tauba shine ar-ruju' bi ma'ana ar-ruju' ila Allah wal inabatu ilayhi shine komawa ga Allah domin lokacin da mutum yake zunubi ya tafi ya bar Allah idan ya gane yana zunubi sai ya tuba at-tauba shine ar-ruju' shine dawowa ma'ana lokacin da yake tuba to yana dawowa zuwa gurin Allah kenan shine ma'ana al-inaba karkatowa da dawowa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala don haka at-ta'ibuna sune masu yawan tuba zuwa gurin Allah subhanahu wata'ala al-abiduna masu yawan ibada al-qa'imuna bil ibadati min al-aqwali wal af'al masu tsayawa tsayin daka akan ibada ibada da ya shafi ayyuka ne suna yi kamar Ramadan suna azumi ga yunwa ga kishirwa amma sun jure suna yi ba sa yi don kowa sai don Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu zama haka al'abiduna kenan min al-aqwal da kuma abuna qauli ibada karatun alqur'ani kaga suna karatun alqur'ani da safe suna yi da rana suna yi da daddare suna yi koyaushe suna karatun alqur'ani ba sa yi don kowa sai don Allah subhanahu wataala don haka al'abiduna suna tsayawa da ibada tsayin daka suna tasbihi suna salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna hailala malamai suka ce daga cikin mafi girman ibada musamman na kauliya shine alhamdulillahi subhanahu wataala yawan godiya ga Allah suka ce shi yasa Allah sai ya biyo da cewa bayan ya ce al'abiduna sai ya ce alhamiduna ma'ana masu yawan godiya ga Allah subhanahu wataala mafi girma mafi keɓantacciyar ibada a bangaren ibada kauliya shine godiya ga Allah duk abin da ya same ka na ni'ima ka ce alhamdulillah kana cikin tafiya ma ka ce alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah tamla'ul mizan in kana cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah zai cika mizanin ka ranar tashin alkiyama da kyawawa kawai sai dai a ce tafi aljanna me ya faru cewa alhamdulillah da kake ta yi daga university har ka isa gida kana cewa alhamdulillah alhamdulillah sai dai wani ya kawai ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ya assalamu alaikum wa rahmatullahi malam lafiya shi kenan zai kawai alhamdulillah alhamdulillah kana ta yi alhamdulillah alhamdulillah subhanallah subhanallah tun daga jami'a har gida tun daga gida har jami'a ka je ka saurari karatun alkur'ani wani ma yana karatun alkur'ani tun bayan azhar yana zaune a masallaci wani yana karatun alkur'ani tun kafin a zo a taru shi dai yana yana ta karatun alkur'ani don neman yardar Allah ga azumi a bakinsa ga karatun alkai wasu nan fa sun fi mu wallahi da yawa wasu nan kaman ka shiga jakar su wallahi Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wajidtu law anni shi'ratun fi sadri Abi Bakr ce kai wallahi ni nayi burin da ma ba Umar aka halitta ba yace nayi burin da a ce ni din da aka halitta ni a matsayin Umar da a ce wani gashi ne a kirjin Abubakar radiyallahu anhu da a ce wani gashi ne a kirjin Abubakar wai yana ga zai fi morewa to aka wasu nan in ka gansu a masallaci wallahi da a ce ba tsahir din bane su ne aka makale ka da su zaka fi morewa kila Allah ya sa mu dace wasu suna morewa suna ibada suna kokari sun yi sadaka sun yi kaza sun yi kaza Allah karba mana to sune alhamiduna masu yawan godiya ga Allah subhanahu wataala as-sa'ihuna malamai suka ce mafi girman godiya ga Allah shine yin azumi daga cikin ibada wacce tafi karfi da kuma karkatarwa da kuma nuna tazallul wato kaskantuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala shine azumi domin azumi ne zaka ga ka'ini ba ba ci ba sha dole ka ga mutum in ka ganshi wani sa'i sai ka dan tausaya masa bakinsa ya bushe ga kishirwa ga me kuma ga yace yana sana'arsa ko yana aikinsa suka ce sai Allah ya biyo da shi shine as-sa'ihuna ma'ana masu yawan azumi as-sa'ihuna masu yawan azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sai ce sa'ihatin aka sifanta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ihatin masu yawan azumi to haka ma nan as-sa'ihuna masu yawan azumi duk da cewa wata fassara a sa'ihuna su ne masu yawan fita jihadi amma dai mafiya yawa malamai suka ce as-sa'ihuna alqur'ani ya tabbatar da cewa bi ma'ana as-sa'imuna masu yawan azumi an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'ihuna yace masu azumi kuma an tambaye shi wani lokaci yace as-sa'ihuna masu fita jihadi malamai suka ce mafi karfin ibada in ka cire azumi a ibada badaniya babu ibada ta kai sallah shi yasa ma ranar tashin alkiyama farkon abin da za a yi hisabi shine duba tauhidin mutum ba da shahadatain a babin ibadat farkon abin da za a duba shine sallah in sallah ta yi kyau to duk sauran ibadan ma babu babu matsala shi yasa sai Allah ya ce arraki'una masu yawan ruku'i as-sajiduna masu yawan sujada malamai suka ce arraki'una as-sajiduna ana nufin kawai bi ma'ana as-sala to haka Allah subhanahu wataala ya faɗi sifan muminai wanda Allah ya karɓe sakamakon su aljanna inda wannan zama sifofin su Allah ka samu zama wayannan sifofi Allah ta al'amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar masu yawan umarni da kyawawan ayyuka wan nahuna 'anil munkar masu yawan hani akan miyagun ayyuka kullum in ka same su suna cewa kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza wa'azi kenan wa'azi fi sabilillah irin mutane zuwa ga addinin Allah malamai magabata suka ce da a ce musulunci zai zama rukuni biyar shida yake da shi ba rukunai biyar ba suka ce da na shidan ya zama al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar saboda muhimmancin al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shi yasa luqmanul hikma da yake wa ɗansa nasiha sai ce ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar ka tsaye da sallah kayi umarni da kyakkyawan abu kayi hani daga mummuna yau da yawa daga cikin musulmai ba sa son su aifi mai wa'azi sai ɗaiɗaiku shi yasa suke ɗaukan 'ya'yansu su sa su cikin makarantar zama kwamishinoni da ministoci a cikin mafarkinsu kaga yarinya ba hijabi an kai ta makaranta yarinya an cire rigarta an cire abunan dan kwalinta kawai gashinta a waje an kai ta makaranta shikenan haka ake to ya jama'a a tarbiyyantar da 'ya'ya wajen sa hijabi inda za su fita waje su zama suna sa hijabi tun suna ƙanana a koyar da su wannan abu na biyu a san cewa duk ɗa namiji da ma 'ya'ya mata ɗin a rinka musu nasiha su koyi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar domin duk wanda ya zamanto yayi karatu yana umarni da kyakkyawan aiki yana hani da mummunan aiki wannan sana'ar annabawa yake madalla da sana'ar annabawa al-ulama warasatul anbiya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam malamai su ne magada annabawa magada annabawa su suka fi kowa samun jarrabawa a rayuwa kamar yadda annabawa suka fi kowa samun jarrabawa a rayuwa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal mafiya samun jarrabawa a rayuwa su ne annabawan Allah sun fi kowa shan wahala da jarrabawa sannan magadansu malamai daga mutum ya yi kaza ce malamin nan malaman nan ba sa daga waya malaman nan ba sa kaza malaman nan sun soma koyan girman kai malaman nan sun soma koyan kaza wannan duk maganganun mutane zaka ji cikin sauki suna faɗa akan malamai amma akan wasu mutane a ba girman kai suka yi ba wani ya ki kula ka ka zo sati biyu ya ƙara cewa sai wani sati biyun ya ƙara ka ƙara zuwa sai sai wani sati biyun ka ƙara zuwa kuma haƙƙinka ne ya hana ka amma malami zai zo ya ce ma ga yadda zaka yi ka je aljanna ga yadda zaka yi kar ka je wuta arha a masallaci ko a ina ma ya gaya maka amma da ya ɗan yi kuskure kaɗan shine abin watsawa to wannan ba kuma yake kawo haka ba sai don ka sa rigar gadon annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al ulama warasatul anbiya fal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman su kuma annabawa ba su bar gadon dinari ko dirhami ba kamar mu ce dala ko naira ba ba su bar gadon dala ko naira ba a'a tsantsar karatu ne da aiki da shi kawai suka bari innama fa innama warrasul ilm annabi sallallahu alaihi wasallam yace annaba kai sun bar gadon ilimi ne amma faman akaza bihi wanda duk yayi sa'a Allah ya bashi ikon wannan gadon akaza bi hazzin wafir to yayi riko da rabo mai girma babu wanda ya samu rabo irin sa sai shi a ce annabawa zaka gada sai ranar tashin alkiyama zaka gane ni'imar magaji kai madalla da magaji inda ya zama magajin annabawa Allah ka samu dace don haka Allah subhanahu wataala yace al'amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar sune masu umarni da kyakkyawan abu wan nahuna 'anil munkar masu hani daga miyagun abubuwa ko yara ne kaga suna jifa a hanya ka zo wucewa karka basu ka ce kai ku daina bai kamata ba in kaga yaro yana hawa wata bishiya inda zai fado ka ce ka daina ba duk da cewa yaran yanzu yawanci zaka ji kai musu faɗa ma ba su ba su bai bari ba to amma karka yi la'akari ka ce kai yaran yanzu nan ba zan kula shi ba kai ma mutumin yanzu ne ai ka hana su in bai hanu ba ya rage nasa saboda haka al'amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'an wan nahuna 'anil munkar Allah ta wal hafizuna li hududillah masu kiyaye dokokin Allah anan ma akwai aiki kiyaye dokokin Allah yana da wuyan gaske Allah ya azurta mu da kiyaye dokokin sa ma'ana duk abin da Allah ya ce ayi a aikata daidai iya da za a iya duk abin da Allah ya ce a bari a bari gaba daya Allah ce wannan sifar su ne sifar muminai shi yasa sai Allah ya cika da cewa wa bashiril mu'minina kai kai wa mumine albishir wallahi aljanna za su su waye mumine masu wannan sifofi da aka ambata Allah ka azurta mu da wannan sifofi na Allah subhanahu wata'ala malamai suka ce dalilin saukan wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abu Talib ya zo mutuwa Abu Talib babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya sosai lokacin da yake isar da sakon Allah a Makka da yawa an ki cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam don tsoron Abu Talib da darajar da yake da ita kuma da yawa ya sha jin cewa ana can za a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bazama yayi gurin ya je ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awan a ce babban sai musulunta ma haka lokacin da ya zo mutuwa yana kwance yana gadon mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo abu jahal yana gurin abdullahi ibn abi umayya shi ma yana gurin suna zaune su kafirai abu jahal da ibn abi umayya su ma dukan su ginshikan kafirai ne a maka kowa ya san su annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana cewa ya ya ya ya baffa ya kai baffana qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalimatun uhajju laka bihi- biha inda Allah azza wa jalla kalmar da kana faɗanta zan tsaya kai da fata a gaban Allah sai ka tafi aljanna ka faɗe ta kawai nake so yanzu zaka bar duniya yayi shiru sai Abu Jahal ya ce kana kyaman addinin Abdul Muttalib babanka addinin iyaye kake kyama shi ma Ibnu Abi Umar ya ce masa kunya zaka bamu addinin iyayen namu zaka watsar a yau a ƙarshen rayuwanka ka bamu kunya sai kawai ya ce ana ala dini abdulmuttalib ni ina kan addini abdulmuttalib kawai sai Allah- Allah ya karbi rayuwarsa a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la astaghfiranna laka ma lam unha an wallahi sai na nema maka gafarar Allah matukar dai ba a hana ni ba to zan ci gaba da nema maka gafara bayan yayi wannan alƙawari sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ce ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dace ba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bai dace ba kuma ga sauran muminai a ce suna nema wa gafara wa mushrikai walau kanu uli qurba koda waɗannan mushrikan sun zama dangin su ne na jini min ba'di ma tabayyana lahum bayan ya riga ya bayyana gare su annahum cewa waɗannan mushrikai din cewa su ashabul jahim ma'abuta wutar jahima ne bai dace wasu nema musu gafara wannan da ayar suratul abuna ayar ayar suratul qasas innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha duka wannan sun sauka a dalilin Abu Talib wannan sai nuna annabi sallallahu alaihi wasallam an hana shi domin Abu Talib ya cika bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma an ambaci wata da- wani dalili Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wata rana ya ji wani mutum yana nema gaf- yana neman gafara wa babansa wadda ya mutu yana mushriki sai mutumin yake cewa ai annabi Ibrahim ma ya nema wa babansa gafara alhali gumaka yake bautawa ni ma shi yasa nake nema wa babana gafara Ali ibn Abi Talib yace ya zaka nema masa gafara alhali shi mushriki ne yace a ai annabi Ibrahim ma ya nema wa babansa gafara sai Ali ibn Abi Talib ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi labarin abin da yake faruwa da wancan mutum sai Allah ya saukar da wannan ayoyi ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu Allah subhanahu wata'ala sai saukar da waɗannan ayoyi don haka Allah ya ce bai dace ba ga annabi ko waɗanda suka yi imani su nema wa mushrikai gafara amma a nan akwai kuskure da jama'a da yawa su yi sai ka ga mutum wai babansa baya ƙungiyar da yake ciki ba wai babansa ba musulmi ba babansa baya ƙungiyar da yake ciki a zamanin mu ne yanzu kenan in baban ya rasu sai ka ga wai bai je yayi wa babansa sallah ba wannan mun san bayin Allah da yawa a garin nan ba su yi wa babansu sallah ba saboda kuskuren fahimta ba a fassara wannan ayan daidai ba wannan ayan tana magana akan mushrikai ba mutumin da zaka ce masa mushriki sai in mai bautan gumaka ne mai hada Allah da wani wanda baya bautan Allah bai yi imani da Allah ba shine mushriki in ka ce wani mushriki alhali mumini ne ko musulmi ne ka sayi abun da ba za ka iya ɗaukar nauyi ba a gaban Allah ka jefe shi da kalmar kafirci mushrikai a cikin alkur'ani gaba ɗaya daga farko har ƙarshe yana nufin mushrikai waɗanda ba sa bautan Allah suna bautan wani Allah su ne mushrikai sai ga waɗansu sun kasa fahimta ko kuma sun fahimce shi amma a gurgunce to ga gyara kamar yadda malamai suka fassara shine wanda duk mahaifinsa ya rasu ba yana shirka ba ma'ana ba mushriki ba wani ma za ka samu mahaifinsa musulmi ne mahaifinsa musulmi ne yana da masallaci da yake sallah yana komai yana bautar Allah bai ma san bautar wani Allah ba banda bautar Allah in zai addu'a Allah yake roƙa ya je yayi aikin hajima wataƙila ma yayi aikin umra amma mahaifin ya rasu bai yi sallah gare shi ba wai an ce Allah ya ce ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina wannan ba daidai bane ba daidai bane wannan kuskure ne don haka a gyara a gyara kar a bi son rai a bi abun da alqur'ani ke magana annabi ibrahim Allah subhanahu wataala ya tabbatar shi annabi ibrahim babansa fada yake da annabi ibrahim annabi ibrahim kuma annabin Allah ne babansa bautan gumaka yake ya ƙi imani da abin da Allah ya aiko annabi Ibrahim da shi don haka shi mushriki ne baban annabi Ibrahim mushriki ne babban annabi sallallahu alaihi wasallam mushriki ne saboda ya ƙi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda yake musulmi yana bautar Allah baya shirka bai hada Allah da wani ba yana matsayin musulmi wataƙila ma yayi haji domin Allah yana azumin wata Ramadan domin Allah shi babanka ne amma baya kungiyar ku kungiyar kuma akwai kurakurai da yawa a cikinta amma dai watakila kuna yin daidai haka ma babanka yana yin daidai in ko yayi kuskure a wani bangare kowane dan adam zai iya yin daidai zai iya yin kuskure amma yayi abin da ya warware kalmar la ilaha illallah in bai yi ba mumini ne shi ko musulmi ne shi zaka yi ambatonsa musulmi ba dole sai ka ambace shi mumini ba amma dai musulmi ne Allahu a'lamu bi sara'irihi Allah ne ya san sirrace sirracensa kamar yadda kai ma Allah ne san sirrace sirracenka da yawa mutane sun yi rashin gaskiya a cikin ƙungiyarsu ba su bi Allah ba ba su yi abin da Allah ya ce a yi ba ba su yi abin da yake tsarin Allah ba ba su kiyaye amana ba tare da tinkaho da ƙungiyar da suke ciki amma an same su maciya amana amma suna tinkaho da wannan ƙungiyar maciya amana a cikin ƙungiyarmu saboda kawai ƙungiyarmu ɗaya maciyin amana ne mutum amma na yarda da shi na amince da shi wancan kuma mai amana ne mutumin kirki ne salihin bawa ne amma saboda ba kungiyar mu ɗaya ba ba ruwana da shi wannan ba gaskiya bane ba adalci bane saboda haka addini alqur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune kawai ma'auni a idon mumini menene alqur'ani yace menene sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗa shine kawai ma'auni in mutum ya rike alkur'ani ya rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baya kungiya ta wallahi mutumin kirki ne in ni nayi abun da ba daidai ba na zama maci amana mai karya alkawari mai faɗan abun da ba gaskiya ba ko min ko ni ne shugaban kungiyan ban zama mutumin kirki ba amma wuta zan je ko aljanna wannan Allah ne ya sani saboda haka mumine ku gane ku gane alkur'ani ku gane musulunci mu gane musulunci ya ku bayin Allah kar mu dinga yin abu da son rai muna tsammanin mu ne kadai yan aljanna mu je lahira ana ta dama dama Allah ya kiyaye don haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan ayoyi Allah ta ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya istighfarin da annabi ibrahim yayi wa babansa ba komai yasa yayi masa ba sai don alkawari da yayi cewa la astaghfiranna laka annabi ibrahim ya faɗa ya ce la astaghfiranna laka lallai zan nema maka gafara wannan alkawari sai annabi ibrahim ya ga a matsayinsa na annabi sai ya cika wannan alkawari amma karban istighfarin ayyana hannun Allah amma shi annabi ibrahim annabin Allah ne khalilur rahman saboda haka dole ya cika alkawari a matsayinsa don darajarsa ta fi karfin karya alkawari alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim don haka ya cika alkawari shi yasa Allah yake bada bayani masu kafa hujja kamar yadda wancan mutum ya ga wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu radiyallahu anhum ajma'in yace ai naji annabi ibrahim ya nema babansa gafara to shine sai Allah yace a'a wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyya ya ku bayin Allah ku ƙara ganewa duk batan mai bata da tunanin mai tunani karka ce kai ni na watsar da wane ka ki gaya masa gaskiya a'a ku duba fa wannan mutumin yana magana tare da Ali ibn Abi Talib amma Allah daga min foki sabai samawat yana sauko da aya don a wayar masa da kai aka ce masa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iya shi yasa yanzu haka waɗannan abin da muke faɗa wata ila in mun yi sa'a sai a samu wani bawan Allah wallahi bai taba fahimtar wani abu ba sai yau yake fahimta in muka yi sa'a sai a samu haka to in muka samu wannan sai mu fatan Allah ya sa ya zama domin Allah in muka yi sa'a ya zama domin Allah to insha Allah mun ci riba duniya da lahira Allah ya karbi ayyukanmu saboda haka kullum a gane musulunci kuma a yi aiki ba da son zuciya ba in dai ana maganan addini to karka yi maganan son zuciya ko maganan duniya ba a ce kai son zuciya ba sai dai in son zuciya kawai na son wasu mutane don abun su yayi kaza yayi kaza ka taimake su su wane da wane kawai daga ganin wani abun nan sai ka kira su don ayi abun nan amma ba wai tare da dan danne wasu ba a'a kai abun ne kawai na son wani wannan ba laifi bane amma son zuciya akan addini laifi ne in dai son zuciyan ya saba da abun da addini ya tanada yasa Allah subhanahu wataala yake wayar da kanmu wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyya istighfarin da annabi ibrahim yayi wa babansa ba komai yasa ba face kawai alƙawari ne da ya riga ya masa kuma Allah ya ba mu labari cikin alqur'ani ina jin suratul mumtahina to da haka mu gane wannan falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah amma lokacin da ya bayyana ga annabi ibrahim cewa babansa makiyin Allah ne tabarra'a minhu sai barranta daga gare shi annabi ibrahim ya barranta daga babansa Allah ta inna Ibrahima ka sani lalle annabi Ibrahim la'awahun mai yawan addu'a ne la'awahun mai yawan tasbihi da istighfari ne ana fassara awahun mai yawan addu'a ko kuma awahun mai yawan istighfari da tasbihi mai yawan tasbihi da da istighfari da da, da yawan subhanallah walhamdulillah astaghfirullah astaghfirullah annabi Ibrahim Allah ne yake faɗa fa kuma da siga na na na abu na sigatul mubalaga inna ibrahima karka kaba hujja da aikin annabi ibrahim kai baka zama irinsa ba shi na farko annabin Allah ne na biyu khalilur rahman ne na uku inji Allah subhanahu wataala inna ibrahima lalle ibrahima inji Allah subhanahu wataala la awahun la sai da rantse wallahi inji Allah awahun annabi ibrahim awahun ala wazani fa'alun sigatul mubalaga ma'ana mai yawan yawan yawan addu'a ne mai yawan istighfari ne mai yawan tasbihi ne kai ma haka kake in kuma mutum ya wayi gari mai yawan istighfari mai yawan tasbihi mai yawan addu'a to dole ka ji wata rana ya ma manta yana neman istighfari ga babansa to amma duk da haka falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awahun sannan Allah ta halimun annabi ibrahim ji Allah subhanahu wataala halimun mai yawan hakuri ne halim ya fi karfin sabur nan ce halim mai yawan haƙuri ya kai makura wajen haƙuri inna ibrahim la'awahun mai yawan addu'a ne halimu mai yawan haƙuri in wannan sifa biyu suka sifantu a cikin mutum a zai wuya ɗaiɗai ku ne a cikin jama'a ka samu wannan awahun mai yawan addu'a tasbihi istighfari yawan addu'a kuma sannan halimun mai ƙarfin haƙuri mai tsananin haƙuri sai za malamai masu magana suke cewa kadal halimu an yakuna nabiyan alhalim mai yawan haƙuri wai saboda yawan haƙurin halim ya fi ƙarfin sabir ya fi ƙarfin sabur kai yawan haƙurin halim ya kusa ma ya zama annabi saboda yawan haƙuri to idan kuma ga in annabi ne ma dama tuntuni shine annabi ibrahim alaihi salam Allah ce inna ibrahim la'awahun halimun mai yawan haƙuri ne mai yawan addu'a ne annabi ibrahim ke Allah subhanahu wataala ya samu dace wallahu ta'ala alam in muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba da a wa ma kana Allahu liyudilla qauman mu ci gaba wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun inna Allaha bikulli shay'in alim
Allah subhanahu wataala ya ce ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahu Allah ba zai taba barin mutane su bata ba'da idh hadahu bayan Allah ya shiryar da su ba ba sai a babin ladabi da alqur'ani wa ma kana Allah li yudilla qauman ba za ka ce Allah ba zai taba badda mutane ba a babin ladabi da alqur'ani malaman tafsiri masana alqur'ani haka suke faɗa sai dai ma'ana suna suna cewa kar a faɗi haka suna cewa wa ma kana Allah li yudilla qauman Allah subhanahu wataala bai kasance zai bar mutane a bace ba kar ka ce Allah bai kasance zai badda mutane ba sai ka ce Allah bai kasance zai bar mutane a bace ba asharu la yunsabu ila Allah wal khairu yunsabu ilayhi Allah subhanahu wataala ba a jingina sharri zuwa gare shi ana jingina alkhairi ne zuwa gare shi shi yasa zaka ce Allah subhanahu wataala bai kasance zai bar mutane a bace ba sai dai ka ce ba da izhadahum bayan ya shiryar da su dake shirya abun alkhairi ne sai ka ce bayan ya shiryar da su kun gane ba za ka ce Allah ba zai badda mutane ba bayan ya shiryar da su a'a Allah ba zai bar mutane a bace ba bayan ya shiryar da su kamar da aljanu suka faɗa wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ka gani asharrun sai suka ce urida ba sai asharrun arada Allah bi man fil ardi ba a'a
a sharrun sai suka ce urida am arada bihim rabbuhum sai suka ce rashada wannan kan da ke alkhairi ne sai suka ce am arada bihim to nan ma sai ka ce wa ma kana Allahu li yudilla qauman Allah subhanahu wataala bai kasance zai bar mutane a bace ba ba'da iz hadahum bayan ya shiryar da su hatta yubayyana lahum ma yattaqun har sai ya bayyana musu abin da zai tabbatar musu cewa Allah shine Allah inna Allah lalle Allah alimun masani ne bi kulli shay'in da kowane abu Allah ya san duk abin da yake gudana Allah ka samu dace wallahu ta'ala a'lam na'am dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su su da addu'o'i kowa ya ambaci bukatarsa ko damuwarsa Allah subhanahu wataala ya fi mu sanin damuwar mai damuwa Allah subhanahu wataala ya fi mu sanin bukatar mai bukata kafin mai bukata ya ambaci bukatarsa Allah ya san zai ambata kafin ya ambata kuma Allah shi ke da ikon biya masa bukata wannan taro namu ya Allah muna roƙonka Allah subhanahu wataala ka karbi addu'o'in mu Allah ka sa duk waɗanda suka turo da masu neman nasara a jarabawa da masu neman aure da masu neman mazaje na kwarai da masu neman mata na kwarai da masu neman ƙara aure da masu eh, jarabawa kala daban-daban da marasa lafiya ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu bukatu Allah subhanahu wataala ka biya musu bukatunsu dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka yanta wuyayen mu daga wuta zuwa aljanna Allah subhanahu wataala ka samu na daga cikin yantattu a wannan wata mai albarka da mu da iyayen mu da kakannin mu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin da iyalan mu da zuriyar mu Allah ka yanta wuyayen mu ka hada mu cikin jannatul firdaus kan Allah ka azurta mu da haddace alkur'ani da aiki da shi da riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما an ambace abubuwa da yawa na matsaloli mutane da suka yi ta turowa Allah subhanahu wataala ka yaye musu matsalolinsu masu damuwoyi ya Allah ka yaye musu wani ya ce damuwarsa shi a ta halittarsa shi ya san abin da ya sani Allah kaɗai ya san abin da yake ciki ya Allah ka kawo masa sauƙi da agaji da dukkan sauran wanda suka ambata ya ubangiji Allah ka san dukkan bayinka Allah muna roƙonka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula wa nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak an tamunna 'alaina bi qada'i hawaijana ya rabbal alamin ya arhamar rahimin وتستر عوراتنا إنك على كل شيء قدير وتعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم اللهم قنا شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا شر الحاسدين الحاقدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومن كل شر يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ مكة والمدينة من كل سوء ومن كل شر حاقد وحاسد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا Allah ka shugabantar da mutanen kwarai a kanmu ya rabbal alamin a wannan jiha tamu da dukkan bangarorin mulki da warwar da local government da jiha gaba ɗayanta Allah ka kawo mana shugabanni na kwarai Allah ka shugabantar da shugabanni na kwarai a kanmu masu nufin gyara Allah ka taimake su zama shugabanninmu masu nufin batawa Allah ka kawar da su Allah karka ba su mulkin mu duk wanda suke nufin batawa ko handale dukiyar talakawa ko hana masu haƙi haƙoƙinsu su handa mai su kaɗai ya Allah ko suna ciki Allah ka fidda su Allah ka kawo mafiya alkhairi su maye gurbin su in dama ba su shiga ba Allah ka hana su shiga ka sanya mutanen kwarai su zama su ne shugabannin mu innaka sami'un qaribun mujibud da'awat a matakin ƙasa gaba ɗaya Allah ka tabbatar da shugabanni masu adalci akan shugabancin waɗanda suke nufin handamewa ko cin hanci da rashawa Allah ka karka ba su iko Allah ka kawar da su kamar yadda mutanen alkhairi su maye gurbin su innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك